الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهد لنا بهذا المحضر ولتعطف بنظارة تأتي لنا بالزفر وبعد الحمد لله يوم لتنين لا قوة شدة 2015 mun sake dawowa don ci gaba da karatunmu na nahu wadda muke bibiyan wannan littafi na ibn hisham al-ansari in ba manta ba muna cikin al-musanna wa jam'ul muzakkar salim wato abubuwa da suka fita daga li'rabi na asali wanda suka suna li'rabi ne na reshe ma'ana far'i wanda ba a yi musu li'irabi wato ba a li'irabin su da haraka ana li'irabin su ne da wato horof far'i kenan muka ce na farko shine cikin babobi guda bakwai da ba a yi li'irabin su da haraka sun fita daga asali su ne al'asma'u sita sannan kuma sai al-musanna shine na biyu sai na uku jam'ul muzakkari salim to mun karanta nassin abinda shi ibn hisham al-ansari ya kawo dab da zamu shiga sharha din sai lokaci yayi mana wanda insha Allah yau kai tsaye zamu shiga sharha din na wannan babi na biyu da na uku na musanna da kuma jam'ul muzakkar sani sai dai zamu fara da musanna gurgurun abin da lokaci ya bamu yace sharh الباب الثاني والباب الثالث مما خرج عن الأصل yace babi na biyu da babi na uku mimma kharaja an al-asli daga abin da ya fita daga asali wanda ba da yarabin sa ta hanyar alamat al-asliya الضمة والفتحة والجرة بقى اللي رابن سدوا إنن ألامومي أنا اللي رابن سو دا علامات الفرعية دي تو babi na biyu da na uku daga cikin abin da ya fita daga asali wanda ake lirabinsa da alamat na asali shine almusanna shine na ɗaya shine almusanna wato cikin babi biyu kenan babin farko shine babin almusanna ka zaidani kaman ka ce azzaidani wal umarani kaman ka ce umaran kaga zaidu dai daya zaidani biyu umar daya umarani biyu in kaga in lirabi ya in saboda canjawan aiki kuma zai iya zama umaraini ko yadda yazo hadisi in ana tunawa Allahumma a'izz al-islam bi wato ahadil umaraini kamar yadda ya zo daga lafazin manzala sassan Allah ka ɗaukaka wannan addinin musulunci da ɗayan umarora guda biyun nan bi ahadil umarain amr ibn ishab da kuma umar ibn al-khattab sai Allah ya karbi addu'a ya musuluntar da umar ibn al-khattab kuma ya karfafi musuluncin da shi har ya bude shi kadai rubu'in duniya gaba ɗanta kamar yadda ya gabata a karatukanmu na baya to wannan biyun kenan كالزيداني والعمراني وجمع المذكر السالم حكى لكم بابي نبي شين باب جمع المذكر السالم كالزيدون والعمرون كمان كتي الزيدون كوكما العمرون سو بيون نندي ديكنسو جمعي لي أنا واتو المذكر السالم ودا يفتا daga asali ba amar lihrabi da haraka sai dai da ko waw ko alif ko ya kama wancan da ko damma ko fatha ko me jarra ai kasra afwan so waɗannan su ne to za a shiga na musanna tunda su biyu ne babi biyu ya kora a a wannan nukta ne i'rabul musanna wa ma yulhaqu bihi i'rabul musanna wa ma yulhaqu bihi za mu karanta li'irabi na musanna babin farko kenan wa ma yulhaqu bihi da abin da zai wato za a ake riskar da shi akwai abubuwan da ake riskar da su musanna din yace annan ammal musanna fa innahu yurfa'u bil alif niyabatan an ad-damm ko an ad-dammati wa yujarru wa yunsabu bil ya'i niyabatan an al-kasrati wal fathati تقول جاءني الزيدان ورأيت الزيدين ومررت بالزيدين أما المثنى أما شي مثنى فإنه شيء لمن يسيك يرفع بالألف أنا مر رفع لي دا أليفي دا الضمة فراكة مرفوع وعلامة رفعه الضمة با مرفوع وعلامة رفعه مرفوع بالألف لأنه من المثنى هكذا كان يراد التكون نيابة عن الضمة سيكتي نيابة عن الضمة shine in ka zo li irabi sa kenan marfu bil alif niyabatan an dhammati li'annahu min al musanna misali za mu dokan wancan din zaka ji wai jar wa yunsabu bil ya ana mar jarra ana mar nasba da ya an gane bayani eh ana mar jarra da da nasba duka da ya ne eh tunda musanna ne dama babin musanna haka yake shi ba wai a'a nasba da alifi misali wai a ce kuma jarra da ya a'a da jarra da nasba duka a babin musanna ana mara li'rabi ne da ya kawai anil kasra niyabatan anil kasra shi ya din yana na iftan kisra wal fatha da kuma fatha نيابة عن الكسرة والفتحة تقول تغاشي إن ذي التوفيل جاء الزيداني جاء الزيداني yanzu inda mufraji ne sai a ce ja'a zaidun shikenan ba wani wahala sai ai mar li'rabi da alama da alama asliya sai a ce ja'a fi'l madhi mabni ala fath ala mahalla lahu min al-i'rab zaidun فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره أما أنا سأكتب جاء الزيداني سأكتب جاء فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب سأكتب الزيداني فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه من المثنى شي كلام كاجم الإعرابي صح an gane yadda za a yi da rabin ko wa ra'aytu zaidaini wa ra'aytu zaidaini kaga ra'aytu din kuma ya zama fi'ilun wa fa'ilun da fi'ilin da fa'ilin duk an dunkule shi da ra'aytu ana kenan anan yana boye ra'aytu fi'ilun wa fa'ilun ra'a fi'il madin مبني على الفتح لا محل له من الاعراب كو شنو رأى والتاء تاء الضمير والتاء تو إن كان تاء الضمير آه والتاء تاء الضمير مبني عن الضمة في محل رفع الفاعل هكذا كمر لرام مبني على الضمة في محل رفع الفاعل وفاعله هيك هيك بيان شيء فاعل وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره انا شي كان كان جمع الاعراب ده شي كتي الزيدين شي كما مفعول به منصوب بالياء فعندك ايه دولي ainihi inda ba yana cikin musanna ba sai a yi masa lirabi da nasba fatha kenan alaman sa fatha an gane sai ka ce inda in ba da ba don larurar shigowan tasniya ba da ba da mufradi ne sai a ce ra'aitu zaidan sai amar da rabi da alama asliya amma tun da ba a ce ra'aitu zaidan ba ya zama ra'aitu zaid ra'aitu zaidaini to dole ka yi kamar lirabi da alama fara'iyya kuma dole ya zai zama ra'aitu zaidaini ba zaidani ba fa karka ce zaka yi gwaninta ka ce ai tun da na tsaye a'a ka bai da shi fa'ili kuma ga kuma fa'ili a baya fili da fa'ili a ne shine matsalar shi tasmiya zaka iya mantawa ka kwaba ka ce ra'aitu zaidani ka fadi kasa wuf a kasa ra'aitu zaidaini to az-zaidaini menene shi ra'aitu kan fi'lu wa fa'ilun to az-zaidaini maf'ulun bihi ma eh منصوب وعلامة نصبه الياء منصوب بالياء كده كوي وعلامة نصبه الياء شي كده ياء دي شيء علامة نصب زيدين سي مررت بزيدين مررت ما فعل وفاعل يد ني وانشان نبايا لغالين سكوي شي سي بي حرف جر الزيدين مجرور ببي shikenan wa alamatu jarrihi mai alya li'annahu min al-musanna wa alamatu jarrihi alya kawai shikenan niyabatan anil mai anil kasrati li'annahu min al-musanna shikenan kala rawu sani insha Allah wa hamalu alayhi fi dhalika arba'ata aqsa'i alfaz wa hamalu wa hamalu fi dhalika arba'ata alfazin to a tara hankali a ji wannan zan gaya muku wani kalma daban wanda ake amfani da shi a wannan gurin kar ka rude a wani wuri ka ganshi ka rasa wanne ne akwai akwai yadda ake faɗin sa wannan ya kawo ma shi a rigingine ne an gane in ka rude a wani wurin in ka je gaba ka gana wanda ake yawan amfani da shi din sai ka rasa me ake nufi to kuma dukkan su ɗaya ne amma an jawo wancan din aka hada ma da wannan sai ka gane duk abu ɗaya ne kawai in ka zo nan gaba wani li'rabin sai ya zama ko kuma aka yi bayani za ka gane duka wa hamalu alaihi fi zalika to wa ulhika ne ma'anar ta kawai wa ulhika fi zalika arba'ata alfazil wa ulhika kawai shikenan ma'anar ta ma wanda zaka fi gane wancan ba wanda bai san wa ulhika ba kamar alhaka daga alhaka ne ya riska ulhika an riskar da an wato an jona an raba an haɗa wani abubuwa guda hudu su ma za a musu lirabi irin yadda ake yin wannan lirabi na musanna kenan Allah sa an gane. Abu biyu ne na ce muku wa hamadu alaihi fi zalika arba'ata alfazin. Sai na ce muku ɗaya ne daga ce wa ulhika fi zalika arba'ata atasami ai alfazin kawai. Wannan yadda muka karanta lirabin nan da muka gama yanzu na musanna to an rabo wasu lafuzza guda hudu su ma iri ɗaya ake musu rabi da musanna amma ba musanna ba ne su an gane bayani to yanzu za a yi mana za a nuna mana su an raba wasu lafuzza guda hudu da wannan lirabi da muka yi iri ɗaya in ka tashi zaka musu lirabi sak ko sak kake ce wani ba eh to kan zama sai aka fallabbani lazzani bi sharfin ها هو انا يتقال ليه لفظين بشرط ولفظين بغير شرط a cikin hudun da ake jona su suma ake musu irabi kal musanna kamar na musanna to lafazi biyu suna da sharadi lafazi biyu kuma ba su da sharadi za a kawo su ba za ka san su biyu suna da sharadi biyu ba su da sharadi yace fallafadani alladzani da sharadin lafuzza biyu wanda suke da sharadi din shine kila da kilta karatun mu can da aka yi na na nasin wai za a fasa kila da kilta da ai ba ai ma bayanin su an jona su da wannan mai sunansa musanna ba kawai an koro abun ne kawai kaman an sake shanu karari babu wani karin bayani wai kawai ka gane kawai shi kenan da kanka in kana da fanya to ina zai yiwu amma in an yi sharhi kamar yanzu haka kaga an zai fita kila da kilta wa'annan lafuzza ne wa'anda ake li'irabin su da irin li'irabi na musanna ma'ana li'irabi na musanna me kenan da yaya kenan al'alamat al-far'iyya alamat al-far'iyya kenan sannan kuma su kila da kilta suna da sharadi to za a faɗi sharadi wa shar'uhuma yawwa to shar'in su da zai sa a yi musu lirabi kal musanna kamar na musanna din nan an ya kuna mudafaini ila zamiri shar'i lallai su zama an jingine su da lamiri lamiri kar a jingina su da suna zahiri suna zahiri jingina su da lamiri zamiri to za a musu lirabi kal musanna ga misalin nan ja'ani kilahuma wa ra'aytu kilayhima wa marartu bi kilayhima kaga iri da da lirabin da muka wuce na baya ja'ani kilahuma ra'aytu kilayhima marartu bi kilayhima kaga iri da ja'a zaidani ra'aytu zaidaini marartu bi zaidaini ko ja'a kilahuma ra'aytu kilaihima marartu bi kilaihima iri daya li'irabin saboda me an yi musu jingina su ne da me da zamiri zamiri shi da wakilin suna a pronoun ko amma wa in kana mudafain ila zahiri amma fa in an jingina su da suna zahiri fa to nan fa bara mar lirabi kamar yadda ka ji yanzu ba kaga ai kila din ya ta caccanjawa ja ni me kila huma kila ya zo yadda aka kawo shi anan kila kilta to in an ce sai aka sake cewa ja ra'aitu kilai kaga kilai ya canja daga kila kilai hima maratu bi kilai hima kila din ya canja to amma inda ismi zahiri suna zahiri aka jingina shi ba zamiri ba kana eh kana bil alif ala kulli halin to nan kuma a'a na yi tsalle fa ko fa in kunna mudafain ila zahiri kana bil alif ala kulli halin yawa shikenan idan kuma ba aka jingina su da suna zahiri to nan kan fa dukkan su za su zama lirabin su da alifi a dukkan yanayi uku duk yanayi uku da alifi za a musu lirabi nan kuma Allah sure nga fama ki ko ha dukkan su daga na farkon ra'aitu da marar ja'ani ka kawo sunan ra'aitu ka kawo wannan kiladin marartu bi ka kawo ilan dukkan su da alihi za musu da yara bi su kuma kaf uku ma'ana ya koma li'rabi asli li'rabi menene asli wanda za a kaddara harakan alal alifi za a kaddara haraka da haraka za a yi mar li'rabi amma بحركة مقدرة على الألف معنى من ظهوره التأذر كما يقولون كي أجام بايا كراتكم أنا أقدر حركة أكم من أليف bari ka ji shi warawara in ji hausawa wa in kana mudafaini idan aka jingina su ila zahiri da suna na zahiri ba zamiri ba kana da alifi ala kulli halin dukkan su za a musu lirabi ne da alifi a kowane yanayi guda uku nan sai aka ce ta kulu misali zaka ce ja'ani kila akhawaika ja'ani kila akhawaika kila kaga an bar shi da alifin sa kila akhawaika ya zama akhawaikan ya zama me mudafun ilayhi kila mudafun akhawaika mudafun ilayhi shikenan kawai ra'aitu kila akhawaika to kaji fa malam duka iri da ja'ani kila akhawaika ra'aitu kila akhawaika gari me ya canja to babu marartu bi kila akhawaika duk iri da Allah sura ya fa ina fama da ku in kuma arrajulaini ka kawo fa ja'ani kila kilar rajulaini ra'aitu kilar rajulaini marartu bi kilar rajulaini bari taba canja duk iri daya in ga yori hore kawai nan kwakwa dukkan su ba abin da zai canja da alifi kawai za a yi kuma sai ya zama muzafin da muzafin ilaihi dukkan su kila'in kawai shine abin dubawa da shi za a yi lirabi kawai li'annahu ma ina wurin ne kan aka wai kamar su yawa fa yakunu i'rabu ma ina idin bi harakatin wa inna dika li'rabin zai kasance a wannan yanayi da haraka muqaddaratun fil alif haraka wacce za a kaddara su da alifi kowane ɗaya za a yi kaddara haraka za a yi bar lirabi da haraka amma muqaddara alal alifi yannahu ma maqsurani kal fata wal afa domin su an musu an musu kasu kamar yadda ake lirabin fata da afa fata da afa ja'al fata ko ja'ani al fata al fata shine fa'ilin ko فاعل مرفوع وعلامة رفعه من الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهوره من التأذر شكرا تكاغر ما هكذا كي جاءني كلا أخويك كلا رأيت الفتى كذا جاء جاء جاءني الفتى رأيت الفتى maratu bil fata me ya canja a ciki to yadda aka yi wancan lera ne haka zaka tuka wayin nan ba an gane kawai shi kenan kawai ba ba wani wahal da kai ja'ani kila ar-rajulaini kilar rajulaini ko ko kuma me suka kawo kila aka wai kato duk yan wanka duka biyu sun zo mini ra'aitu kila a kawai ka na ga dukkan biyu wato ƴan uwanka biyun nan duka na gan su dukkan su kaga nan kila ya zama mai na biyu na farko fa'ilun marfu'un bi harakat bi fathati al-muqaddarati ala al-mim mutafi tare bi fathati muqaddarati ala al-mim alif mana min du min duhuri at-ta'azzur na biyu ra'aytu kila ar-rajulaini kila menene maf'ulun bihi ko mansubun wa alamatu nasbi nasbihi me al fatahatu al muqaddaratu ala al alif shikenan al fatahatu al muqaddaratu ala al alif mana min zuhuri at ta'azzur shi ma har yanzu dai sai marartu bil fata bil fata bi arbu jarrin al fata majrurun bibi وعلامة جر الفتحة المقدرة على الألف شكرا mana min duri a ta'azzur shikenan magana ya kare amma dukkan su na farkon da na biyu da na karshe in ka gama za ka ce wa huwa kila mudafun akawaika ko mudafun ilayhi shikenan za ka faɗi haka hanga bonun ga yori lira buwa ma nga hanga na jorga dukkansu ka gaya min wanne ne to ya canja duk iri ɗaya ja'ani kila aka waika kila aka waika kila aka waika dukan su uku kamar na alfata alfata alfata duk abin da ka jona mar shi baya canjawa yadda yake haka yi sai dai ka kaddara kawai da rabi shi kenan wa'annan ne fa in baka gane su ba zaka sha wahala a wurin yin lirabi wallahi in dai baka gane wa'annan ba don ka gane asli shi mai sauki ne a ba Allah sure ja'a zaidun ra'aitu zaidan marartu bi zaidin wai a duniya ba zai iya ba idan da bai ba nuna abu ba ana nuna ba za ka gane amma wa'annan su ne wahalan lirabi a baka littafi ba wasali a ce karanta bismillah kaga yanzu ana yi ana misalin ana wasance su saboda wai ran da ka haɗu da marar wasali shi kenan ka riga ka gane dama ka gani a wasalce shi kenan sai sai ka tuka kawai duk wanda ya kore ya koyi wa'annan shi yasa ku mai da hankali sosai in baka gane ba ka yi tambaya saboda ka samu ka gane kan abun in an ba an jego ma littafi ka tafke fara buɗe sai ka fara eh bismillahir rahmanir rahim amma musanna fa innahu yurfa'u bil alif niyabatan an al-dammati wal jarri wa yunsabu bil ya'i niyabatan an al-kathrati wal fathati taqulu ja'ani ja'a az-zajdani wa ra'aytu az-zajdani wa marartu bil zajdani wa hamalu alayhi fi dhalika arba'ata alfaz lafzan bi shart wa lafzan bi ghairi shart fal lafzan lafzan bi shart كلا وكلتا وشرطهما أن يكونا مضافين إلى الضمير تقول جاءني كلاهما ورأيت كليهما ومررت بكليهما فإن فإن كان مضافين إلى الظاهر كان بالألف على كل حال يقول جاءني كلا أخويك ورأيت كلا أخويك ومررت بكلا أخويك فيكون إعرابهما حينئذ بحركات مقدرة في الألف لأنهما مكسوران كالفتى والعصا وكذلك قول في كلتا تعلمون إسوما كذا so sai kai ta gudu kawai kana jin abun kamar wasa amma bai gano ba daga yanzu da muke yi kana ganin sa kaman wasan nan to sai a yi ta tafiya edun wala ya so bawa ya fisto balol bumso kenan sai a rika tuka igiyan makafu ana tuka gaba bayan a warwarewa a jefo ma littafi ka gananta abun ka buka ta kikir kikir haba Allah sure sai ka gane sosai in baka gane ba yi tambaya kawai karka yadda a wuce to wakaza alqawlu fi kilta haka nan kuma zancen yake a kilta duka da kilta da kila duka yanda muka yi na lirabin nan na kila in an jingina shi da zamiri ga yadda yake za a mar lirabi da me kal musanna ko ko ba ba in an jingina shi da suna zahiri fa nan kuma yaya gashi yanzu muka gama shi kuma da za a maida shi na asli liradi asali alama za bar liradi da alama mai na asali amma muqaddari alal mai alifi to haka kilta ma zaka masa liradi kilta da kila duk shikenan taqulu kiltahuma raf'an aurin raf'a jaa kiltahuma jaa filun fil madi kiltahuma marfu'i kenan aurin raf'a sai ka ce kiltahuma wa kiltayhima jarrad kiltayhi ma aurin jarra wa nasban da kuma nasba yadda kai na farkon nan kenan kal musanna din can da aka faɗa mana gashi nan ai ja'ani kilahuma sai kace ja'ani kiltahuma an e kiltahuma ko ra'aitu kilayhima sai kace ra'aitu kiltayhima sai ka murde shi kamar yadda kai wancan kawai marartu bikilaihima sai ka ce marartu bikiltaihima shikenan mana ɗauko wancan za ka yi ka jona da nan kawai shikenan in kuma taqulu fil kilta taqulu kiltahuma raf'an wa kiltaihima jarran wa nasban shikenan wa kilta ukhtaika to nan kuma kaga in an koma akai izafansa da suna zahiri kenan shi kuma ga yadda za a yi kamar na wannan ɗin da aka idafa da suna zahiriya ya zama duka sai ya zama lerabin da alifi kaf daga na farkon da na biyun da na uku duka ba canci maka in ka zo kilta nan kilta ukhtaika bil alifi fil ahwali fil ahwali kulliha shine sai ka dauko wannan lerabin da muka yi da aka yi masa iri ɗaya duka uku ja'ani kila akawaika sai ka ce ja'ani kilta ukhtaika marartu bi kila akawaika marartu bi kilta akawa ukhtaika an gane ja'ali kilta akawai ja'ali kilta akawaika ra'aitu kilta akawaika akawaika ko ukhtaika kai sannan kuma marartu bi kilta ukhtaika shikenan yadda kai wancan kawai a takaice wai bai gane ba me kuma bai gane ba ya fita ko alhamdulillah wallah zani la zani bin gairi sharti to ga dama an ce biyu ne biyu suna da sharadi biyu ba su da sharadi masu sharadin su ne kila da kilta sharadin kuma shine ne in an jingira su da lamiri to li'irabin su iri daya da nan fanna in an jingina su da suna zahiri nan kuma fa li'irabin su zai koma kamar na wato wancan da muka yi wato na asali amma za a kaddara akan alifi iri yadda muka yi na fata yarabi da alama asliya za a yi amma muqaddara alal alifi a dukkan yanayi guda uku ne da ra'aitun fa'ilin kenan da fa'ilin da maf'ulin da majrurin duka yadda aka yi na fata جاء الفتى رأيت الفتى مررت بالفتى جاء كلا الرجلين رأيت كلا الرجلين مررت بكلا الرجلين شكرا تو وإن سنة ما شرعي شرعي شنة أن جنجي هذا سنة na lamiri ga yadda lirabinsa yake kamar na musanna in an jingina da suna na zahiri lirabinsa ya fita ma ya bar ma lirabi far'iya kuma asli amma muqaddari alal alif shikenan mun gane ina sai muka ce to ga biyun da basu da sharadin kuma dama biyu ne masu sharadi kila da kilta biyu marasa sharadi kuma sune walabbani lazani bi ghairi sharadin lafuzza biyu wanda basu da sharadi kuma su basu da wani sharadi su lirabin su kawai za a yadda yake iznani wasnatani isnani wasnatani su ba ba su da wani sharadi ba in an jingina su da suna zahiri in an jingina su da sunan da ba zahiri ba su ba su da sharadi kamar wannan da muka wuce ba su da shi isnani wasnatani wato isnani wasnatani taqulu ja'ani isnani wasnatani kaga goya su tare kawai in ka tashi da irabi ne kace ja'ani isnani ja'ani isnani ko ja'ani isnatani shike da ka hada mana ya hado su duka biyu ra'aitu me ra'aitu me isnaini awwa wa ra'aitu nabiyu fa ra'aitu isnataini marartu bisnaini marartu bisnataini shike haka za ka yi rabin bai da wani sharaɗi wai a'a kaza yan jingina shi daga a babu kawai shikenan gashi nan ma ashe ina sauri ma gashi nan ashe gaba ra'aytu thnaini wa thnataini kaga ja'ani thnani wa thnatani ra'aytu thnaini wa thnataini mana isnaini wa thnataini nan wai ya hutar da kai ba ka sake dauko wannan makamar yadda sai ka ce ja'a na ja'ani ja'ani thnani ja'ani thnatani shikenan shine wa thnatani ne ra'aytu thnaini wa ra'aytu thnataini shikenan ma'ana dukan su kenan marartu bisnaini marartu bisnataini shikenan duka lirabin daya fa tu'ribuhuma i'rab al-musanna shikenan yace masu yace maka ka musu li'irabi kawai irin li'irabi da ake wa musanna fa tu'ribuhuma i'rab al-musanna fa in kana ghayra mudafaini in kuma fa ba a jingina su da wani abu ba wa kaza haka nan dai tu'ribuhu ma i'rabahu nan ma dai zaka masa li'rabi na musanna din an gane in an jingina su li'rabin musanna in ma ba a jingina su da wani abu ba li'rabi dai na musanna zaka musu kawai su kan wa'inna ithnani da wasna tani i'rabahu idza kana mudafaini lid-damiri in an jingina su da lamiri na'u ithnahum duk dai lirabin musanna ne ja'ani ithnahum ra'aitu ithnayhim marartu bi iznaihim ina da an gane ja'ani iznatahum ra'aitu iznata iznatai iznataihim marartu bi iznataihim wannan bai kawo shi ba ni nake kawo mana shi in an ce ka kawo kenan ja'ani iznahum ra'aitu iznaihim marartu bi iznaihim ja'ani iznatahum ra'aitu iznataihim marartu bi iznataihim shikenan au lizahiri in kuma ba aka jingina shi da suna zahiri suna na zahiri na au isnata isna akawaika ja'ani isna akawaika ra'aitu isnai akawaika marartu bi isnai akawaika in isnata fa ja'ani isnata isnata akawaika ra'aitu ra'aitu isnatai akawaika marartu bi isnatai akawaika ina da kowa ya gane wannan kan na don yabto fa kugal wodi fi don yabta ayo don yabta a wala sai mun yi Allah sai an don bota mana ji ku halaka wa in kana murakkabaini ma'al ashara to shine wancan abin da muka karanta a baya in kun tuna a nafsin kuna tuna wa in rukkiba kun tuna idan ko aka yi tarkibin sa ba shine shine nan zai warware maka wa in kana murakkabaini ma'al ashara idan ko aka yi tarkibin sa aka hauhawar da shi tare da asharatu na hau misali ja'ani isna ashara ja'ani isna ashara رأيت اثني عشر مررت باثني عشر كذا لإرادة سير النبي مثنى جاءني اثنا عشر رأيت اثني عشر مررت باثني عشر هكذا نقوم كذا كمان تأمين وانشاء تنمي مفا جاءني اثنتي جاءني اثنتا عشر رأيت اثنتا رأيت اثنتي عشرة مررت باثنتي عشرة shi kenan in an jingina shi in ma ba a jingina shi ba haka lirabin sai ke misali in an jingina shi mukaddaro tunda bai kawo nan ba ja'ani ja'ani isna ashara rajulan ja'ani isna ashara rajulan ra'aitu isnai ashara rajulan isnai ashara rajulan marartu bisnai ashara rajulan an gane in kuma isnata ba ja'ani nata ashara rajulan ra'aytu snatai ashara rajulan marartu bi snatai ashara rajulan sauki kodin mere shinkafa da wake a baka cokali kawai a sa farfe su a sama shikenan an lira ba hajjum wallahi in kana gane shi na hau ba in dai kana gane shi daɗi za ka yi kashi amma in ba ka gane shi sai ka cika ulu ka kulu idan wanda ne shi ne lirani yi mana lirani kenan amma ilimin dubin wata mafulun mafakai ne alamatu arrabu shi ne lirani kenan amma amma shi me yasa wani su ba a yi musu bai da dakin wannan Allah sure nan ɗin ya kaci جاءني اثنا عشر رجلا بني جاء فعل ماض مبني على الفتح مبني على الفتح لا محل له من الإعراب كان سنة الإعراب يكتب ويكتب أبن كاي شيء الإعراب أباني بيرو الله
ne wani kalma ne za a yi lirabi ne wanda zan da
bari mu ina yawan ba da misali da wannan bari ka gani ka tsokano ai to wannan aka ce yaksurun nakhilu fi iqlimi misra ya za a yi irabin sa wannan in an ce ma a nahau me wannan ka faɗi in ka san nahau suka ce yaksuru fi- eh, abin nan filu mubarak an nakhilu fa'ili fi harfu jarri iqlimu wato majrurun bi fi wa huwa mudafun misra mudafun ilayhi kenan wannan nahau kenan kai ka san nahau in kai wannan bayanin da nai amma yace kai lirabi ba to nan ne matan za ta kada miji mutum ya san nahau amma ba zai iya lirabi ba bayani shine lirabi kai bayani kowane ya masaliya akai akai akai akai ya zama kaza da kaza da kaza to yi wanda ya san nahau zai ce ma wannan wannan ai fi'ili ne kuma mudari'i ne wannan kuma fa'ili ne wannan kuma harafi ne na jarra wannan kuma majruri ne da harafin jarra wannan kuma mu shi kuma muzafi ne kuma mu- wannan muzafi ne da shi to amma ba ta nan magana ka san nahau in kai haka so naka ka san nahau amma in ba za ka iya jagwalgwala wasu lamba ajiya suka yi ya aka yi ya aka yi suka zama kaza da kaza da kaza to ba ka iya lirabi ba za ka gan shi ka san wannan fa- fi'ili ne za ka san wannan fa'ili ne za ka san wannan harafin kaza ne wani eh amma in an ce ka yi irabin su ba to shi ne abin da shi yau yake jagwalgwala gumi da shi kenan ga wawa lirabu to zai ba da lirabu ya kaɗa ka dandan duki dotti wa biyon darewa ga wawa lau. wallahi sai a yi ta jagwalgwala shan cikin malamai yadda ka san yar bebi haka suke wa gumi bai iya lirabi ba in ya shiga malamai wasa ake da shi shi ne da shi- maulana shek sharif da suka haɗu a yankari eh maulana shek sharif ya ta lissafa masa ina bakin cikin gaya maka ba na ba cikin son ransa ba ina bakin cikin gaya maka kai abubakar gumi baka san hadisi ba baka san tafsiri ba baka san yana ta kirgawa sanda ya shiru ya gama kenan shi ya ce kara masa bai san lirabi ba to mun ji yadda yake karanta larabci bai iya ba to bari ka ji ya ake lerabin to ko a rubuta muku lerabin ma a rubuta aka ce yaksuru yaksuru sai a ce is equals to ko to
sai a ce fi'il fi'il mudari' fi'il mudari' marfu'un wa alamatu رفعه الضمة الظاهرة في آخره في آخره shikenan ka gama da sa sai mu dauko annaghilu shi ma nan annaqilu equals to go fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi الضمة الظاهرة في آخره mun gama da shi sai me figo equals to go shi kuma yaka ce harfu jarrin shi ke kaga wa fi fi harfu jarrin sai ka dauko me kuma iklimi iklimi sai ka ce majrurun بفيه وعلامة جره وعلامة جره الكسرة الضاء hiratu fi akhirihi sai ka sake ce kuma wa huwa mudafun an gane suka ce wa huwa mudafun Mhm. sai ka ce misra equals to sai ka ce mudafun ilaihi sai ka ce mu- mudafun ilaihi majrurun fururun wa alamatu jarrihi jarrihi alkasratu almuqaddaratu ba zahiratu ba alkasratu almuqaddaratu ha الكسرة هكذا الكسرة المقدرة على الراء هيا طيب نعم أين قابل على الراء منع من ظهوره التعذر التعذر لأنه اسم لا ينصرف لأنه اس- اسم لا ينصرف لأنه اسم لا ينصرف sai ka ce wal jumlatu minal jari wal majruri wal jumlatu minal jari wal majruri wal mudafi wal wal mudafi wal mudafi مضاف إليه في محل نصب مفعول به كاغا مال إرادي وإن wannan shine da iradin su in dai ba za ka iya yin wannan lerabin ba to ba ka iya lerabi ba kenan kaga in an baka misali wata rana misali ba ku fatiya in ce kowa ya je min lerabin ta to yadda na yi wannan haka za ka yi ta kaka ɗinta daga bismillah har zuwa amin ba mai sauki amma wallahi tallahi billahi kun ji na rantsa ko Ya- kana gani kamar mai wahala in ka tsaya ka mai da hankali akan wannan abu wata rana za ka gane maganar da nake ana rubuta ko daga sama larabci ya fara ka fara kawai sau nawa mutum nawa suke turo min an ba su assignment ta- ta inbox a facebook su ce da Allah ta an ba su assignment liradin kaza Wa- wai su liradin kaza Ah. non ka e jawro ngel don shedan wel sai ngel jangar am he ko wanne karatu sai an yi masa haka sai ngel winda na mangel ya ngel ngel irsa gite wa shine yanzu zai rika rena mana shehanai na saboda so yanzu kam kwatsa na ne time yake kan tukunna alhamdulillah eh akan allohon kudu rika jo kudu a rika rikewa ne wanda ka juga ki ne ya ruhab da da ko mai wa ya rubo shan da ai randa yana nan wannan example na kawo wana yaqtulu naqilu fi iqlimi misra duk wanda yake so ya je ya kuma
ai inda adama ko to yin da mai tambaya falle ta tambayi bismillah man kana inda hu tambaya eh eh ukhtaka ukhtaika eh ja'ani mene kila ko kila uktaika ai kila din ne ake duba lirabinsa ba uktai din ba ja'ani kila uktaika ra'aitu kila uktaika maratu bi kila uktaika uktaikan baya canjawa shi duka duka uku kila din shine yake can ake abun dubawa kuma ana mar lirabi da fata kaman fata ne wancan muzafun ilayhi sunansa uktaika din dukkan su na guda uku duka ana kiran su mudafun ilayhi ne kawai sai kan in muka yi nisa can za mu zo za mu iso duk abin da ake bukata ka samu din da hankali amma na fara gane yanzu kuna dan gane abu don yabta hmm wanne da eh wanda muka rubuta yanzu ne eh eh fara mai
insha Allah da zai yi duka ne wato an dan samu akasi kadan ni na ki lura da da farko mun sa risalatul nahawiyya da farko kafin mu sa azumiyya ma duk da ba azumiyya kaida da ita ke farawa ne amma akwai risalatul nahawiyya shi gwari gwari suke abu gwari gwari yanda ka san abun za a fara daga tete ne har a iso har a haura to shi haka haka ya dauka mai risalatun nawiya ne daga tete tete a hudu ribu da datti eh duk abun da ya kamata wanda zaka gani kamar zaka rena din nan to da su sai ka mana in sun samu suka hadu suka yi yawa din su ne na shigo mai dan wahala ma ka ga dama ai ka dan gudu to haka ya fara shi a wannan abun da dama ake bukata ka haddace wai duka ka'idodin ne shi mai ajrumiya ka haddace su kawai misali da rabi da aka ce din nan ya zama yana tambayi umar me lirabi sai ka ce al-i'rab huwa taghyiru awakir al-kalimi li ikhtilaf al-awamil ad-dakhilati alayhi shikenan
Kwaje mana marun wari wannan.
eh Kwaje mana marun wari da zan tambaye ka eh yanzu kamar shi ne za a ra'ayi za a yi shi ne ta kowa haraka na ƙarshen kalma. Ko?
ni gashi na shine definition da ka haddace Eh an nan da mijoni a wi wi kama ne. So kwaje mana wari.
a yake tuno ka ai yandi karshen kalma yake lura da shi shi lirabi ai mun ga mun gama wuce wannan kan ai mun gama sai dai kawai kai dai kawai da yake ba a practicing din abinda muka wuce shi kenan sai ya zama bambara kwai to in ba mai tambaya ko ko a karatu kan baya ne banda wannan ma darasin in kana da shi kai ko wata ta addini ce ma wadda za mu yi amsawa babu ko to na bar mu a haka saboda in mun tashi sai mu shiga jam'i kuma kar mu rude yanzu yau duk karatun yau din fa sharhin kila kilta iznani iznatani ne wannan ka ai babu wanda za a murde lirabin wayannan bai mana su ba insha Allah yi to gobe kuma za mu shiga sauran wanne ne su kuma Hmm? su ne menene su ishiruna ko wabiluna ko ulu kai su ulu su ishiruna su me kuma ahaluna ko su ahaluna da su me wabiluna su illiyuna ko shikenan su za mu zo mu warware su a zama na gaba insha Allah insha Allah zallan su za mu zo mu yi jam'u Mhm. babu wani subhanaka allahumma bihamdik wa tabaraka ismuk ala jaddika wa jalla ثناؤك لا يعلم بك